بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساكي جمواء وانا يمشي من البركة أنا أشرن دبقوي جوتن ذو القعدة shekara ta 1429 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2008 a lissafin yan albashi za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ba haka ba ne? sana kuna dariya to a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tattauna ne akan abin da suratul baqara ta tattauna na sifofin munafikai Allah karba mu da munafurci aya ta karshe da muka tsaya aya ta 20 daidai wanda yau za mu tashi aya ta 21 fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عبد الله dan Abbas yake cewa in ka ji an ce ya ayyuhan nasu galiban a cikin alkur'ani khitabun ne li ahli makka ana kira ne da magana ga mutanen makka galiban idan kuma aka ce ya ayyuhan ladina amanu to wannan khitabun ne li ahli al-madina ga mutanen madina kamar yadda abdullahi dan abbas a yake faɗa Allah masa rahma ya ku waɗanda ya ku mutane u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku kalmar ibada ta'ani a at-tauhid ku kadaita ubangijinku da bauta wannan da khalaqakum shine ya halicce ku ba ku kadai ba wallazina min qablikum har ma da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun yin haka shine zai sa ku samu takawa da tsoron Allah Allah ya yi kira ga mutane gabaki ɗaya bai ce waɗanda suka yi imani ba saboda matsala ce ta tauhidi ya ku mutane ya ku al'umma ya ku waɗanda kuke almukallafuna an ɗora muku nauyin shari'a a kafaɗinku ku bauta wa Allah shi shi kaɗai abinda ake da bukata shine kaɗai ta Allah da bauta idan za a kira a kira shi sai shi kaɗai in za a nemi taimako a nemi taimakonsa shi shi kaɗai idan za a nemi agaji da tanyo a nemi agaji da tanyo daga gare shi shi shi kaɗai Allah ya fi ƙarfin ya nemi taimakon wani ɗan adam ko aljan ko wata halitta wajen biyan bukatan bayansa abin mamaki ɗan adam yana da buƙatar taimako a taimaka masa yayin da yake da buƙata tasa ya kamata a ce wanda yake ba shi taimakon kuma shi ma sai ya zo ya nemi taimakon wani Allah baya bukatan taimakon wani shi yasa gabaki daya dukkan bayi aka wajabta musu su bauta wa Allah shi shi kadai wanda baya neman agajin wani wannan aya din tana tabbatar mana da rububiyar ubangiji da kuma uluhiyarsa rububiya tasa ta hanyar shine ya halitta huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shine ya halicce ku daga rai guda daya wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya halicce ku daga rai daya Adam ya bashi matarsa ta hanyar gangan jikinsa shi aka ɓamɓari wani abu a jikinsa aka halitta masa matarsa don a nuna ma galiban matar mutum tana tattare ne da shi don a nuna maka cewa ashe namiji wajibi ne gare shi ya tausaya wa matarsa saboda matarsa kamar daga gare shi take saboda idan ka duba asalin halittar Allah shine ya halicci sammai ya halicci ƙasai ya halicci duk wani abin da ke motsi a bayan ƙasa da ma wanda baya motsi rayayye da abin da ke jamiji sandararren abu idan kun zo bauta ku bauta wa wannan ubangijin shi shi kadai wanda yake halitta kar ku bauta wa wanda baya halitta afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu daidai ne da wanda yake halitta da wanda baya halitta kwa iya hada su ai ko a nan rayuwar duniya ne ma karkan yi da'a sosai ga wanda yake taimaka ma amma kakan iya yin karan tsaye ga wanda baya taimaka ma to Allah nan da ya halicce ka ya baka ruwa ka sha ya baka lafiya ya baka motsi ya baka tunani ya baka hankali ya kamata ka bauta wa wani ba shi ba bai kamata ka bauta wa wani ba shi ba da yace allazi khalaqakum ubudu rabbakum allazi khalaqakum wannan rububiyya ce dan dama a tauhidin rububiyya shine ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil khalqi kadaita Allah da wajen da halitta duk abin da ka gani a duniya rububiyya shine ka yadda Allah ne halitta uluhiyya fa tunda wannan shi shi kadai ya halicci wannan abin to kada ka bauta wa wani kuma sai shi tunda ka kadai tashi da halitta ko ba shi kadai halitta maka ba ka yadda da wannan to ya kamata in ka zo bauta kuma ka ɗauko wani wanda baya halitta ka haɗa su kai musu bauta tare tilka idan kismatun biza wannan rabo ne na zalunci fahimtum tayyib walladina min qablikum ba ku ku kadai ba Allah shi halicci halittun da suka gabace kuma gabaki daya duka babu wani wanda yake baya karkashin lemar halittan Allah yin haka shine zai sa ku samu takawa ga ainihin wato ubangijinku kalmar ubudu tana nufin wahidu kamar ka ce ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum ay ya ayyuhan nasu wahidu rabbakum al-ibada bi ma'ana at-tauhid ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi da Abbas yake cewa kullu ma warada fil Qur'an al-Karim min al-ibada fa ma'anaha at-tauhid duk abin da ya zo a cikin alkur'ani in dai da lafazin al'ibadatu ne to abin da ake nufi tauhidi kawai idan ka zo kar ma kai wata wata duk inda kalmar ibada a cikin alkur'ani to ana nufin tauhidi ne sai ka fassara ibada bi ma'ana at-tauhid kalmar al-khalqu tana nufin al-ikhtira'u al-khalqu bi ma'ana al-ikhtira' menene al-ikhtira' kirkiran halittan wani abu wanda da babu shi misali da babu sama Allah ya kirkiri halittan sama da babu ƙasa Allah ya kirkiri halittan ƙasa da babu mutum Allah ya kirkiri halittan ɗan adam ina fata ana fahimta idan an ce alkhalqu ana nufin al-ikhtira anan shine wanda ya kirkiri halittan sama min ghairi misalin sabiq ya kirkiri halittan sama ya kirkiri halittan ƙasa ya kirkiri halittan duk abin da aka halitta ba tare da wani misali da ya kwafa ba kafinta zai iya zuwa wannan mumbarin idan ya zo ya taba ganin shi watakila ko ba ka bane sai a bashi hoto a ce gashi nan yayi irinsa da mutum ya zo zai yi a a a a a shimfiɗa watakila ya taba ganin irin shimfiɗar da yake so yayi din sajjada ce tabarma ce sai ya kwafi irinta sai a bashi style sai je irin wannan tela da zai yi riga ya taba ganin ta wataƙila a gurin wani sannan sai ya yi ta da a ce ya zo ya yi rigan ba tare da ya gano ta a wani guri ba sai a ce ya yi al-ikhtira'u ya kirkiri abu ba tare da wato ya kwafa a wani wuri ba duk wata halitta da gani Allah ya yi to ba wai kwafowa ya yi a wani guri ba ballantana a ce akwai wani nau'i na rauni ko wani abu makamancin wannan wannan shine wanda ya halicce ku ku ku kadai a wanda ya halicce ku ba ku ku kadai ba da ku da sauran halittu ga baki dai waɗanda suka gabace ku ku bauta masa la'allakum tattaquna ay likan tanju min al'azab dan ku kubuta daga azabarsa wasu suka ce ai ma'anar ayar ma'anahu la'allakum tattaqun kunu ala raja'i taqwa bi an tasiru fi sitrin wa wiqayatin min azabillah ku kasance akan tsammani na wato taqwa ta yanda za ku tafi cikin suturar ubangiji ku tafi cikin kariyar ubangiji daga azabarsa da hukuncin ubangiji tabaraka ta'ala da ya hukunta muku na azaba in kun kasance kuna masu jin tsoronsa to Allah zai ba ku tsaro har yanzu bai gama bayani akan rububiyya din ubangiji bai ce Allah zai ja'ala lakumul arda firasha Allah shine ya sanya muku ko ya halitta muku ƙasa ta zamanto bisata firasha bi ma'ana bisata alfirashu albisatu albisatu shimfiɗa alfirashu shimfiɗa ina fata ana fahimta yawwa Allah shine sanya mu ƙasa ta zamanto kamar shimfiɗa ne wanda za ku rinka tafiya a akanta ku hau ku je dukkan inda za ku je ba tare da kuna jin tsoron tsagewarta ko wani abu makamancin wannan ba wasu kuma suka ce allazi ja'ala lakumul arda firasha ay allazi ja'ala lakumul arda manama Allah shine ya sanya muku ƙasa gurin bacci duk abin da dan adam yayi sai ya nemi gurin da zai kwanta kuma ku bauta wa ubangiji mai wannan wasu kuma suka ce firashan ai bi ma'ana wita Allah shine ya sanya muku ƙasa gurin takawa wasama'a bina'a ya sanya sama ta zamanto wato kamar ginanniya aka gina sama a kanku aka yi muku kariya aka yi muku rumfa da ita wannan sama wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga gajimare as-sama'u huna bi ma'ana as-sahab ai wa anzala minas sahabi ma'a ya saukar da ruwa daga gajimare fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar muku ta dalilin wannan ruwa din as-samarat ‘ya'yan itatuwa jam'i ne na samara in an ce samara kamar ka ce ɗan mangwaro ko ka ce ɗan gwaiba ko ka ce ɗan gwanda ko ka ce ɗan kaza ɗan kaza a samara ana nufin ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan ciye-ciye Allah shi ne ya fitar muku ta dalilin wannan ruwa da ya saukar makasa ta sha ta kumbura sai ta fitar da tsirrai suka fito suka yaɗu suka yi kore su ma suka fitar da ‘ya'ya ka gani kai sha'awa ka ɗauka ka sha ka ci gangan jikinka ya gino Allah shi ne ya maka wannan ka bauta masu shi kaɗai fala ta ji lillahi andada kada ku sanya wa Allah kishiyoyi al'andadu jami'i ne na anniddu anniddu ana nufin wato kishiya kada ka yi wa Allah kishiya wajen bauta kana roƙon Allah kana roƙon shehi kana roƙon Allah kana roƙon waliyi kana roƙon Allah kana roƙon wani akar makallahunka kana neman arziki a gurin Allah kuma kana neman arziki a gurin kabari kana neman Allah ya tsare ka daga fitinar duniya kana kuma zuwa gindin kabari da carbi mai guda dubu kana cewa kuna neman tsari daga waliyan Allah su tsare ku su bawu kariya dan da ba dan su ba da Allah bai saukar da ruwan sama ba fa ta da alulillahi andada Allah shi shi kada ake neman taimakon shi dan adam wallahi ba abin da ya tsaye ma idan yana iya yin ma wani abu da ya hana kansa mutuwa inda yana iya yi wani wani wani abu to da ya hana mala'ika mutuwa ya dauke shi da ya hana mala'ika mai tambaya a kabari ya tambaye shi amma wanda bai isa hana kansa mutuwa ba bai isa hana mala'ika ya tambaye shi ba bai isa hana Allah ya masa azaba ba wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba su iya amfanar wa kansu ba su mallaki komai wa kansu abin cuta ba za su iya kare kansu daga cuta ba sannan kuma ba za su iya jawo amfani wa kansu ba kana ganin mota tana tafiya kana sha'awar da kana so baka isa ka ɗauko ta ka kawo wa kanka ba saboda kana da ba'a kana da rauni kana ganin ciwo zai zo ya same ka ciwon kai ne zazzabi rashin lafiya baka da karfin da zaka hana zazzabin nan ya zo ya hana ka in Allah ya kaddara maka wala yamlikuna mautan kana ganin mutuwa za ta zo maka ta dauke ka ta tafi da kai wala hayatan kana ganin zaka mutu baka isa ka kawo kanka rayuwa ba wala nushura kana gani Allah zai tashe ka baka isa ka ce kai ba za ka tashi ba yanzu wannan ya kamata ka bauta masa bai kamata ka bauta wanda bai da wannan ba wanda yake da rauni yake da za'af irin wannan to shine fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani cewa wato babu wani wanda ya isa ya bau wato a bauta masa kuma ba wanda ya isa ya ba da taimako in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala su kansu masu bautar gumakan sun sani cewa gunki baya ciyarwa baya shayarwa tsaba shirka ce kawai yayin da suka shiga halin kakanika ba sa kiran gunkin fa idza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yushrikun yayin da suka hau kwale-kwale jirgin ruwa suna tafiya suna tafiya suka tabbatar gunki bai isa ya hana su nutsewa ba iska da igiyar ruwa ta zo ta fara murda wannan kwale-kwale da awullaha mukhlisin lahuddin sai su fara kiran Allah suna masu ikhlasi wajen kiran Allah din a lokacin suke cewa Allah tsare mu Allah kubutar da mu Allah tsare mu Allah kubutar da mu amma falamma najjahum ilal barri yayin da Allah ya kubutar da su suka zo fili fai kan ƙasa idahum yushrikun sai su dawo su kama shirka suna bautar lata da uzza da manata ashe sun san cewa akwai lokacin da gunki baya amfani da haka ku bautawa Allah shi shi kadai kuma ku nemi taimakon Allah shi shi kadai kun ga anan Allah yana cewa ja'ala lakumul arda allazi ja'ala lakumul arda firashan ko was samaa bina'an an yi magana akan ƙasa a matsayin shimfiɗa kuma aka yi magana a kan sama a matsayin kamar rufi ne da aka wato rufe mana kalmar bina'an din ana nufin sakafa kamar yadda Allah ke faɗa a wata ya waje alna sama'a sakafan mahfuda muka sanya sama ta zamanto rufi shine sakaf rufi wannan rufi da ke sama da mu shine ake ce da shi sakaf a larabci wa hum an ayati ha mu'ridun a wata ayar kuma Allah ke cewa Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-sama'a bina'an وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين كذا أنا نسيتي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا أي الذي جعل لكم الأرض فراشا قرارا فراشا ina fata ana fahimta sannan kuma da yace was sama'a bina'a kaga ba mu da matsala yayi daidai da waccan ayar da wannan wasama'a bina'a a can kuma waja'alna sama'a sakafan mahfuza shine daidai da wasama'a bina'a ina fata ana fahimta li'anna alqur'ana kana ba'dahu yufassiru ba'da sashin sa shike fassara sashi to sai ce me kuma
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة نعم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي نعم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أنا نقول أن الله يفارق قالوا بلنتن كافري ده مشركي idan har kun kasance kuna cikin shakka dangane da abin da muka saukar ga bawanmu shine Muhammad dan Abdullah fatu bi suratin min mislihi to ku zo mana da wata sura irin surar da take cikin alkur'ani din kalmar min mislihi malaman tafsiri suka yi sabani wasu suka ce zamirin min mislihi ai fa'atu bi suratin min mislihi ai tana komawa ne kan annabi ina fata ana fahimta ku zo da wani mana irin annabi ko kuma ku zo da wani mana zai zo muku da irin abin da annabi ya zo muku da shi wasu kuma suka ce fa'atu bi suratin min mislihi ai ku zo mana da wata sura kwaya ɗaya kacal rak tilo irin ta alkur'ani sura ɗaya kawai muke so ku kawo wa du'u shuhada'akum min dunillah sannan kuma ku je ku kira wato masu muku shaida masu taimaka muku wasta'inu bi alihatikum allati ta'budunaha ku nemi taimako da allolinku da kuke bauta musu ba Allah ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi akan kafircinku fa in lam taf'alu idan ba ku yi ba a da can na iyayenku da kakannu kun kasa bugawa tsakaninku da sauran annabawa walan taf'alu a yanzu tare da Muhammadu ba za ku iya ba fattaqun nar ku ji tsoron wuta waquduha الناس والحجارة التي وقودها wadda makamashinta shine alwaqud makamashinta shine annasu mutane wal hijara da duwatsu wannan wuta da Allah ya tanade ta abin da yake hura ta alwaqud shine ma ma ma udrima bihi nar abin da ake hura wuta da shi wato a wato kamar ka ce a tsatsafi ko itatuwa da ake amfani da su wajen a haɓakar da wuta ta tashi wutar Allah makamashinta shine da mutane da duwar wasu uiddat an tanade ta tuntuni shine ta uid
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل no وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كي بشارة ta alkhairi ga waɗanda suka yi imani na gaskiya ka kuma ba su labari wa amilu salihat kuma suka yi aiki mai kyau aiki baya zamantowa mai kyau sai ya cika sharaɗi biyu a yi shi don Allah kuma a yi irin na manzan Allah anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sallallahu alaihi wasallam lalle cewa suna da wato aljannatai kalmar jannat jam'i ne na aljanna aljanna ana nufin albustan allazi fihi ashjarun musmira gona da take da bishiyoyi masu yayan itace me yasa aka ce da aljanna aljanna suka ce lijitinaniha wa tasatturiha bil ashjar saboda gona da take da bishiyoyi da 'ya'yan itace za ga tana da inuwa tana da duhu sannan akwai wani nau'i na sutura sutura haka a ciki to shi yasa aka ce da aljanna aka yi amfani da kalmar gona ake nufin aljanna saboda aljanna a cikinta akwai bishiyoyi manya-manya kwarran bishiyoyi kuma inuwa inuwa a cikin aljanna inuwa mai tsawo wato irin irin abin da ido in ya gani yana sha'awa kaga zaka so kaga guri green kala ko guri kore shar da bishiyoyi da bishiyoyi kamar yanzu wannan masallacin na gwagwarmaya na sunna kana tahowa daga bakin titi zaka hango asumiya doguwa kana leƙawa sai kaga bishiyoyi zaka iya ce da wannan jannat saboda me akwai ashjarun bishiyoyi masu duhu wanda suke masu inuwa ina fata ana fahimta to an ambaci aljanna ne da aljanna saboda akwai bishiyoyi a cikinta dan kalmar aljanna din ana nufin gurin da yake akwai bishiyoyi da duhu da inuwa a ciki da 'ya'yan itace shine ake nufi da aljanna amma lugatan anna lahum jannatin tajri suna da aljannatai wanda tajri min tahtiha al-anhar qurama na gudana a ƙarƙashin waɗannan wato bishiyoyi tajri min tatiha ay min tati hadhihi al-ashjar wa masakiniha ƙarƙashin gidajen aljanna ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin su gidanka ne kana leƙawa sai ga ga ƙorama tana gudana ba fa ƙoramar da za ta zo ta rushe ma gida ba ai yanzu misalin masu kuɗi masu hali masu mulki yana cikin burgewa da jin daɗi mutum ya je a yi masa gida a tsakiyar ruwa haka ne ko ya je a yi masa gida a bakin ruwa yana fitowa yana jin sanyin ruwa yana ganin ni'ima ta ruwa to haka gidan aljanna ya- yake masu yin wannan suna koyi ne da gidan aljanna tajri min tatiha al-anhar kullama ruziqu minha min samara yayin da duk aka azurta su da ainihin wato ɗan itace ko ‘ya'yan itatuwa kalmar ruziku ai utu'imu duk lokacin da aka ciyar da su kullama ai matama a duk lokacin da aka ciyar da su daga wannan gidan aljanna daga ‘ya'yan gidan aljanna rizkan fa'aman ciyarwa qalu hadha allazi ruziquna min qabl kawai sai ka ji suna cewa ai wannan shine irin abin da aka ciyar da mu ɗazu ɗazu irinsa aka ba mu lillahi al'amru min qablu wa min ba'd na Allah ne na da na farko kuma na Allah ne na ƙarshe ɗin daga baya ma wasu ka ce min qablu hada alladhi ruziquna min qablu ai wannan ne aka ciyar da mu tun a duniya ga mangwaro kuma irin na duniya wasu kuma ka ce a'a min qablu ɗazu ɗazu ɗin nan aka ciyar da mu irinsa kuma kaga ga irinsa an kawo mana malamai suka ce hada ya dullu ala anna simaril janna mutashabiha wannan yana nuna cewa ƴaƴan aljanna ƴaƴan itacen aljanna suna da kamanceceniya juna mutashabihatun fil launi mukhtalifatun fit ta'mi dan zaka ce ah to in dai iri ɗaya ne me amfanin kaciwancin ɗazu yanzu kuma ka sake ci suka ce a'a mutashabihatun fil launi sun yi kama ne da juna wajen launi shine wa utubihi mutashabiha aka zo musu da 'ya'yan itacen ko abincin gidan aljanna masu kama da juna kama da juna a launi amma mukhtalifatun fi ta'mi amma sun sha bamban wajen ɗanɗano gashi nan zaka gan shi kore ne shar tsammanin ka in ka sa shi a baki zaka ji wato ɗaci to amma kuma kana sa shi a baki sai ka ji zaki gashi nan kore ne a launi tsammanin ka in ka sa shi zaka ji zaki kamar yanda ka ji ɗazu sai kuma ka ji wani ɗanɗanan ba zaƙi ba kamar ka ji gishiri gishiri ko ka ji bauri bauri ko kuma ka ji kama kaza kaza duk wani irin ɗanɗano da ɗan adam yake son sa shine wa utubihi mutashabiha aka kawo musu mutashabiha wato suna da kamanceceniya a wajen launi wasu malaman suka ce abin da ake nufi a nan mutashabihan fil ismi mukhtalifan fil ta'am sun yi kamanceceniya da juna a suna amma ɗanɗanansu ba iri ɗaya ba ne sunansu ya kusa ya kama- kama da juna amma ɗanɗanan ba iri ɗaya ba ne walahum fiha azwajun mutahhara musulmai muminai a cikin gidan aljanna suna da mataiku azwajun ai nisa'un wa jawari suna da mata tawawa min al-huril aini daga cikin matan hurul aini مطهرة ما تتركي من الغائط والبول والحيض والنفاس wanda ba sa ga'iɗi ba sa bayan gida ba sa bawali ba sa haila ba sa jinin biki babu tofar da majina babu kaki babu yawun bacci babu fitar da mani babu haihuwa babu ƙazanta babu dattin kai babu wane ne ba komai mata hurin in kenan mata afwan in an zo ana karanta irin waɗannan ayoyi ana magana akan matan hurin in sai su ji ba daɗi wata mata ana aka zo ana tafsiri ana fassara wa hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya bayani akan matan hurun in mata ne dogaye ka san tsawo a gurin mace kwalliya ne mata ne dogaye tsamfala tsamfala sannan kuma kyawa farin su ba fari ne can fari irin na zafiya ba ba ja ne ja ja wurgo wannan ka gani zai dan abin nan ka a'a fari mai kyau manzo Allah yake cewa ana ma kake dariya kaga matan hurun in ko da ke ba zai mu bar wannan magana kana ganin ta a tsaye malam bargon cikin kashinta kana hango shi transferable jiki ne da su jinin da ke gudana kana ganin shi aka yi wannan bayani sai wata mace ta ce amma dai duk da haka mun fi su matsayi ai mu ma an ce za a ƙara mana kyau da kwalliya mu abin nan mu ne dai masu mulki wai ka ji fa a gidan aljannan ma ana magana kishi wai wala su ne gaba eh an yarda ku ne a gaba hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa duk matar da ta ɓata wa mijinta a duniya ya zo ta ɓata masa wataƙila amiya kasan ana ɓata miji rai amiya galibin ku tuzure ne da gauraye wataƙila ba ku san wannan ba a zo amma miyar da malam kana leƙa za ka rinka gano fuskar ka ka gama haɗa komai kuma shi rabu da shi yau zai ɗan kudarsa ta ɓata masa rai ko ya hana ba a hannu ba ko ya ce a yi ba a yi ba ko ya ce kar a je aka je sai matarsa ta hurul in cikin aljanna sai ce ke baiwar Allah kada ki cutar da wannan bawan Allah ki sani cewa Allah ya tanadar masa wasu ba ɗaya ba fa da yawa da yawa cikin matan aljanna suna jiransa ku yi hankali kabbarata ku ba za ku da yawa ba wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya tanadi ƴaƴa maza ya basu amma ku ma fa matan fa alhamdulillah gaskiya saboda me za a zo a kwalle ki a gyara ki kuma a baki matsayi amma fa in kin bi miji yawwa baki bin baki shiga aljanna sai in kin bi miji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun suna masu kaddara madawwama ai da'imuna la yamutuna fiha wala hum minha yukhrajun sannan kuma ba za a fitar da su daga gidan aljanna ba manzo Allah yake faɗa a hadisin Abu Huraira manzo Allah yake cewa inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna farkon jama'a da za su shiga aljanna ala suratil qamari lailatul badr za su shiga aljanna ne kamar wata wajen haske za su cikin haske watan ma ranan da yake cikin haske sha uku sha hudu sha biyar haka zagar suna shiga aljanna sun mallabi na yi lunahun ala ashaddi kaukabin dirri fi sama'i iba'atan sai kuma waɗanda za su biyo su jama'a ta farko first batch kenan su ne masu haske irin kamar wata ranar hasken shi sai kuma na biyunsu wanda za su biyo musu baya kamar yadda kaga tauraro mai haske a sama za ga wani tauraro kamar wuta ce aka sanya mai haske wa zumratu saniya ala launin ahsanil kawakin fi sama zumra ta biyu din jama'a ta biyu za su zamanto kaman wato launin tauraro ne wanda yafi kowanne haske da kyau a sama li kulli rajulin minhu li kulli rajulin minhum zawjatan kowanne ɗaya daga cikin su zaka ganshi yana tattare da mata guda biyu ala kulli zawjatin sab'una qulla kowace mace saboda kwalliyar da aka yi musu tana da kayan ado da sutura da za ta sanya guda saba'in yura muku sukihinna duna luhumihinna manzo Allah ya ce ana hango bargon da ke gudana a cikin kashinsu da jikinsu ta cikin namansu za ka hango bargon wa dima'iha wa hulaliha za ka ga jinin kuma yana gudana sannan kuma za ga kayan kwalliya saboda kyau da Allah madaukin sarki ya yi wa waɗannan mata idan mun lura da wannan aya ɗin ta fara da wa bashiri kaga ai bishara ce ko ka yi bishara ka ba su labari ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su muminai dangane da abin da za su je su tarar da shi a gidan aljanna da ƙarshe dai abin da aka faɗa shine ɗaya daga cikin abin da za a samu a gidan aljanna akwai mata lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku wa hurun in ka amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu yamalun ka annahunna al-yaqutu والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان sannan kuma wa indahum qasiratu tarfi atraf buduri ma- masu masu tsaye- wato ƙananan shekaru kuma girman su kusan ɗaya kansu ɗaya wanda Allah madaukin sarki ya tanadar wa bayin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin gidan aljanna Allah ya ba mu kuma ya sanya mu cikin masu shiga wannan gidan aljanna din to anan gurin idan kun lura da wannan aya Allah ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko suna da aljanna koramai na gudana a cikin wannan aljanna din to amma da aka ce koramai ba a faɗi koraman me ba kar kai tsammanin aljanna korama guda ɗaya ce korama kogi kwari mai gudana ba guda ɗaya bane koramai ne masu yawa kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya fiha anharun min ma'in ghairi afinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat kaga anan gurin Allah madaukin sarki ya faɗi nau'in koraman amma anan bakara sai Allah ya bar abun a dunkule a surar cikin ahqaf kenan ko ayar ahqaf sai Allah ya fassara fiha a cikin aljanna akwai anharun mimma na ruwa korama na ruwa sannan kuma akwai korama ta nono min labanin lam yataghayyar ta'amuhu korama ta nono wanda ɗanɗanon nonon bai canja ba fa ka san saboda nonon mu na duniya yanzu in ka saye shi wataƙila in ya kwana gobe idan ka zo za ka shace ya tsani ya tayar maka da tsohuwar ƙwansarka to na gidan aljanna ƙorama ce iya ganinka babu tsami
yanzu babu ita babu aljanna babu wuta da ya za a ci jayayya ashe akwai su sun yi ce ne na ce faqalatin nar sai wuta take cewa usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina ni ai an fifita ne wai wuta ce take wa aljanna alfari su wuta ana yi wa aljanna alfari tace me zaki ga mun ni da aka fifita ni aka hada mun masu girman kai na duniya da masu dagawa kun ji fa masu girman kai da dagawa wuta tana nan tana jiran ku tana cewa ku nata ne an fifita ni da ke a kansu sai aljanna take cewa mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa sakatuhum ni ko babu mai shiga na sai mutane masu rauni du'afa'un nas to Allah yan uwa ku lura- ku lura da wannan hadisin aljanna take cewa ni ba masu shiga na sai masu rauni da waɗanda ba kowan kowa ba shine sakatuhum talakawa miskine wanda in yazo guri ma ba san yazo ba wanda an zo lissafi ba a lissafawa da shi tace irin waɗannan su ne ni kuma suke shiga ciki na inji aljanna qala Allah tabaaraka wa ta'ala lil janna sai Allah ya ce wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha ke rahama ta ce nakan ji kai da ke wanda naga dama nakan ji kanshi min ibadi yace wa wuta kuma inna ma anti azabun u'azibu biki man asha min ibadi ke kuwa azaba ta ce na tanade ki dan nayi azaba ga masu taurin kai a cikin bayina ولكل واحدة منهما ملؤها annabi ya ce Allah ya yi alkawari kowace ɗaya daga cikin waɗannan da wuta da aljanna wallahi Allah ya alkawari sai Allah ya cika su dam sai ya cika wuta dam sai ya cika aljanna dam a matakin farko amma akwai lokacin da za a zo kuma dukkan wani mutum musulmi da ya kalmar shahada yana musulmi mai imani bai mutu kafiri ba za a fitar da shi wata riwaya aka ce za a zo wata ran iska za ta zo tana kada kofofin jahannama sai dai ka ji garam garam babu kowa duk an ɗebe mutane sun koma aljanna sai waɗanda suke kafirai ne waɗannan daman kafiri wanda yake ba musulmi ba shi kan daman khalidi ne fiha abada ne mai kaddara ma dawwama ne a cikin ta har abada Allah ya alkawari sai ya cika aljanna ya yi alkawari sai ya cika wuta fa amma naru manzo Allah ce wuta dai ba za ta cika ba fala tamtali'u Allah zai ta dorawa wuta jama'a ai ta zuba mata ai ta zuba mata ai ta zuba mata amma ba ta cika ba za ta rinka cewa hal min mazid hal min mazid da ƙari a ƙaro da ƙari a ƙaro har sai Allah madaukin sarki ya zo ya dauki diga digansa da ya dace da shi kamar da riwayar ta zo hatta ya ba'a rijlahu fa taqulu qatin qatin qatin Allah ya sa diga digansa da suka dace da shi ba mu san wani iri bane haka hadisin ya zo haka zamu faɗe shi ya tsora ya danne sai wutar ta rinka cewa ya isa haka ya isa ka ya isa haka ya isa haka da wani ƙarin kuma bayan wannan manzo Allah ya ce fa hunaka tamtali'u wa yuzwa ba'daha ila ba'd a wannan lokacin ne wuta za ta cika dam sashinta da sashi a kewaye a haɗe wala yazlimu Allahu azza wa jalla min khalqihi ahada Allah ba zai zalunci kowa ba cikin bayinsa wa amma aljannatu amma kaga aljanna fa inna Allah azza wa jalla yansha'u yunshi'u laha khalqa aljanna ma ba za cika da mu da kai ba mun yi kaɗan mu cika ta Allah zai shiri wasu halittar ne ya faru wasu halitta a wannan lokacin ya zo ya tura su a gidan aljanna dan a nuna ma ba wai morewa ne Allah zai yi ba dan ya sa ka auja tun daga wasu ma ba su yi komai ba ya halice su take ya ɗebe su ya ce ku shiga kuma ku more a gidan aljanna Allah ya samu a cikin aljanna Imam Muslim kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa akwai wuta akwai aljanna wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na yi mafarki jiya an kai ni gidan aljanna mafarkin annabawa gaskiya ne na shiga gidan aljanna ina shiga gidan aljannan nan na ga dogayen benaye gidan mutum ɗaya zaka hango shi kamar tauraro a sama yace in zo ina zagayawa sai na ga wani babban gida bene kyakkyawa kasran bene sama da ƙasa sai na ga wasu ƴan mata kyawawa cikin matan hurul ain kamsarin lu'lu'il maknun a ƙarƙashin wannan gidan suna zaune suna shakatawa sai nake tambayan mala'ika jibril wannan ku gidan na waye sai aka ce da ni wannan gidan sahabinka ne umar manzo Allah ya ce nayi kamar zan shiga gidan nan sai na tuno kishin sayyidina umar naga cewa waɗannan matansa ne na hurul ini bai kamata in shiga ba sai na fito ina dawowa sai nake ce da Umar albishirinka jiya fa Allah ya nuna min aljanna na ga wani dogon gida na tambaya na waye ne aka ce min gidanka ne kuma naga matanka a wurin na zo zan shiga fa zakartu ghairataka sai na tuno kishinka sai sai na Umar sai ya fashe da kuka ya rasulullah a alayka aghar gare ka zan yi kishin ya manzon Allah ina ba da ka shiga yanzu kishina ya kai har da kai yayi ta kuka yana faɗin wannan kaga wannan ya nuna ma cewa akwai aljanna a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an shigar da ni gidan aljanna da na shiga gidan aljanna ina shiga kafin in ji komi fa sami'tu khashkhashata na alayka ya bilal sai na ji karan takalman ladani na bilal sai na sai ya dawo shi gari sai ke cewa bilal me kake yi ne kai kuwa jiya na shiga aljanna sai na jiyo karan takalman ka sai bilal yace ni karan takalma na yace eh kwarai kuwa sai yace to ni dai abin da na san ina yi da nake tawassuli da shi Allah ya ji kaina ya yi min rahama shine duk lokacin da na yi alwala to alwalan nan ina busar da ita ne da sallah ya ce na ɗaya dai ba na zama ba alwala idan ku alwala ta ta karye na tashi na ɗaura alwala na jaddada alwala to sai na yi raka'a biyu don in busar da wannan ruwan alwalar da sallah raka'a biyu yace na san ina yin wannan saboda Allah ka duba ikhlasi na wannan bawan Allah bai tuno aikin da yake na ladanci ba kiran sallah da yake annabi bai faɗi wannan ba sai manzo Allah ce huwa zaka wannan aikin shine Allah ya saka a gidan aljanna ashe sau da yawa mutum zai zo ya rena wani aiki da yake yi amma mai muhimmanci ne ta dalilin wannan aikin zai ba shi gidan aljanna misali wanda hannunka zai iya tabawa ka iya samun wani mutum shi kullun ɗabi'arsa yakan zo masallaci sai ya ɗebi tabarmai ya yi shimfiɗa a duk inda ake zama ba tare da ana biyan sa ba ba tare da kwamitin masallaci sun san shi ba shi aikin sa kenan wani kuma aikin sa zai je gindin rijiya ta ɗiban ruwa abo aboki ce yana zubawa a butocin mutane shi aikin sa kenan ba tare da wani ya sa shi ba amma yana wannan ikhlasan lillah wani kuma kullum zai zo masallaci zai yi kokari in ya zo da wuri kafin wani ya zo zai shashare ko ya tsitsince dattin da ke cikin masallaci yana yin wannan ne saboda Allah wani kuma ɗabi'arsa ya riga ya ware kansa kullum ne insha Allah duk lalacewa sai ya karanta izu ɗaya ba tare da wani ma ya san yana yin wannan ba ya ware kansa wannan wallahi irin waɗannan kananan ayyuka sai ga Allah ya ma rahama ta dalilin su da ni da kai mu tsaya mu yi tunani wani aiki muke yi wanda yau idan Allah ya tashe mu la Allah za mu yi tunanin cewa Allah zai yi mana rahama ta dalilin sa me kake yi ya kai bawan Allah ma da kaddamta lidinik me ka kaddamarwa addinin ka wani aiki kai wannan hadisin malaman fiqihu ko in ce malaman istinbati alfuqaha suka ce wannan hadisin na Bilal yana nuna cewa ya halatta ya sallar nafila a koyaushe haka ne to kar mu shiga wannan babin suka ce ai cewa yayi duk lokacin da nayi alwala sai na raka'a biyu a nan gurin ya ce banda bayan la'asar banda bayan asuba banda lokacin kaza banda lokacin kaza kaga da a ce ba daidai bane yin sallah a kowane lokaci da annabi zai ce me zai ce a'a ai bai kamata ka rinka yin sallah a lokaci kaza lokaci kaza ba haka su da suke so su kafa dalili da wannan hadisin suka kafa amma da za a kama hujjan wadancan kuma zaka ji wani abu ne daban to sai Allah ya ce mai mana وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات na'am أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل na'am وقلوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كي بشارة الخير ga waɗanda suka yi imani na gaskiya ka kuma ba su labari wa amilu salihat kuma suka yi aiki mai kyau aiki baya zamantowa mai kyau sai ya cika sharaɗi biyu a yi shi don Allah kuma a yi irin na manzan Allah anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sallallahu alaihi wasallam lalle cewa suna da wato aljannatai kalmar jannat jam'i ne na aljanna aljanna ana nufin albustan alladhi fihi ashjarun musmira gona da take da bishiyoyi masu yayan itace me yasa aka ce da aljanna aljanna suka ce lijitinaniha wa tasatturiha bil ashjar saboda gona da take da bishiyoyi da 'ya'yan itace za ga tana da inuwa tana da duhu sannan akwai wani nau'i na sutura sutura aka a ciki to shi yasa aka ce da aljanna aka yi amfani da kalmar gona ake nufin aljanna saboda aljanna a cikinta akwai bishiyoyi manya-manya kwarran bishiyoyi kuma inuwa inuwa a cikin aljanna inuwa mai tsawo wato irin irin abin da ido in ya gani yana sha'awa kaga zaka so kaga guri green kala ko guri kore shar da bishiyoyi da bishiyoyi kamar yanzu wannan masallacin na gwagwarmaya na sunna kana tawowa daga bakin titi zaka hango asumiya doguwa kana lekawa sai kaga bishiyoyi zaka iya ce da wannan jannat saboda me akwai ashjarun bishiyoyi masu duhu wanda suke masu inuwa ina fata ana fahimta to an ambaci aljanna ne da aljanna saboda akwai bishiyoyi a cikinta dan kalmar aljanna din ana nufin gurin da yake akwai bishiyoyi da duhu da inuwa a ciki da 'ya'yan itace shine ake nufi da aljanna amma lugatan anna lahum jannatin tajri suna da aljannatai wanda tajri min tahtiha al-anhar qurama na gudana a karkashin waɗannan wato bishiyoyi tajri min tahtiha ay min tahti hadhihi al-ashjar wa masakiniha karkashin gidajen aljanna koramai suna gudana a karkashin su gidanka ne kana lekawa sai ga ga korama tana gudana ba fa koramar da za ta zo ta rushe ma gida ba ai yanzu misalin masu kuɗi masu hali masu mulki yana cikin burgewa da jin daɗi mutum ya je a yi masa gida a tsakiyar ruwa haka ne ko ya je a yi masa gida a bakin ruwa yana fitowa yana jin sanyin ruwa yana ganin ni'ima ta ruwa to haka gidan aljanna ya- yake masu yin wannan suna koyi ne da gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samara yayin da duk aka azurta su da ainihin wato ɗan itace ko ‘ya'yan itatuwa kalmar ruziku ai utu'imu duk lokacin da aka ciyar da su kullama ai matama a duk lokacin da aka ciyar da su daga wannan gidan aljanna daga ‘ya'yan gidan aljanna rizkan fa'aman ciyarwa qalu hadha allazi ruziquna min qabl kawai sai kaji suna cewa ai wannan shine irin abin da aka ciyar da mu dazu dazu irin sa aka bamu lillahi al'amru min qablu wa min ba'd na Allah ne na da na farko kuma na Allah ne na ƙarshe ɗin daga baya ma wasu ka ce min qablu hada allazi ruziquna min qablu ai wannan ne aka ciyar da mu tun a duniya ga mangoro kuma irin na duniya wasu kuma ka ce a'a min qablu dazu dazu ɗin nan aka ciyar da mu irinsa kuma kaga ga irinsa an kawo mana malamai suka ce hada ya dullu ala anna simarar janna mutashabiha wannan yana nuna cewa ƴaƴan aljanna ƴaƴan itacen aljanna suna da kamanceceniya juna mutashabihatun fil launi mukhtalifatun fit ta'mi dan zaka ce ah to in dai iri ɗaya ne me amfanin kaciwancin da yanzu kuma ka sake ci suka ce a'a mutashabihatun fil launi sun yi kama ne da juna wajen launi shine wa utubihi mutashabiha aka zo musu da 'ya'yan itacen ko abincin gidan aljanna masu kama da juna kama da juna a launi amma mukhtalifatun fi tawmi amma sun sha bamban wajen ɗanɗano gashi nan zaka gan shi kore ne shar tsammanin ka in ka sa shi a baki zaka ji wato ɗaci to amma kuma kana sa shi a baki sai ka ji zaki gashi nan kore ne a launi tsammanin ka in ka sa shi zaka ji zaki kamar yanda ka ji ɗazu sai kuma ka ji wani ɗanɗanon ba zaki ba kamar ka ji gishiri gishiri ko ka ji bauri bauri ko kuma ka ji kama kaza kaza duk wani irin ɗanɗano da ɗan adam yake son sa shine wa utubihi mutashabiha aka kawo musu mutashabiha wato suna da kamanceceniya a wajen launi wasu malaman suka ce abin da ake nufi a nan mutashabihan fil ismi mukhtalifan fil ta'am sun yi kamanceceniya da juna a suna amma ɗanɗanon su ba iri ɗaya bane sunan su ya kusa ya kama, kama da juna amma ɗanɗanon ba iri ɗaya bane walahum fiha azwajun mutahhara musulmai muminai a cikin gidan aljanna suna da mataiku azwajun aini sa'un wa jawari suna da mata kyawawa min al-huril aini daga cikin matan hurul ain mutahharatun masu tsarki min al-gha'it wal bawl wal haidi wal nifasi wanda ba sa ga'idi ba sa bayan gida ba sa bawali ba sa haila ba sa jinin biki babu tofar da majina babu kaki babu yawun bacci babu fitar da mani babu haihuwa babu ƙazanta babu dattin kai babu wane ne ba komai mata hurin in kenan mata afwan in an zo ana karanta irin waɗannan ayoyi ana magana akan matan hurin in sai su ji ba daɗi wata mata ana aka zo ana tafsiri ana fassara wa hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya bayani akan mata hore in mata ne dogaye ka san tsawo a wurin mace kwalliya ne mata ne dogaye tambala tambala sannan kuma kyawa ba farin su ba fari ne can fari irin na zafiya ba ba ja ne ja ja wurgo wannan ka gani zai dan abin da ka a fari ne kyau manzo Allah yake cewa ana ma kake dariya kaga matan horin in ko da ke bari yau bar wannan magana kana ganin ta sai malam bargon cikin kashinta kana hango shi transferable jiki ne da su jinin da ke gudana kana ganin shi aka yi wannan bayani sai wata mace ta ce amma dai duk da haka mun fi su matsayi ai mu ma an ce za a ƙara mana kyau da kwalliya mu abin nan mu ne dai masu mulki wai ka ji ba a gidan aljanna ma ana magana kishi wai wala su ne gaba eh an yarda ku ne a gaba hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa duk matar da ta bata wa mijinta a duniya ya zo ta bata masa wata kila amiya kasa ana bata miji rai amiya galibin ku tuzure ne da goraye wata kila ba ku san wannan ba a zo amma miyar da malam kana leka za ka rinka gano fuskar ka ka gama haɗa komai kuma shi rabu da shi yau zai ɗanɗana kudarsa ta ɓata masa rai ko ya hana ba a hannu ba ko ya ce ayi ba ayi ba ko ya ce kar aje aka je sai matarsa ta hurul in cikin aljanna sai ce ke baiwar Allah kada ki cutar da wannan bawan Allah ki sani cewa Allah ya tanadar masa wasu ba ɗaya ba fa da yawa da yawa cikin matan aljanna suna jiransa ku yi hankali kabbara ta ku ba za ku ku da yawa ba wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya tanadi ƴaƴa maza ya ba su amma ku ba kuma fa alhamdulillah gaskiya saboda me za a zo a kwalle yake a gyara ki kuma a baki matsayi amma fa in kin bi miji yawa baki bin baki shiga aljanna sai in kin bi miji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun suna masu kaddara madawama ai da'imuna la yamutuna fiha wala hum minha yukhrajun sannan kuma ba za a fitar da su daga gidan aljanna ba manzo Allah yake faɗa a hadisin Abu Huraira manzo Allah yake cewa inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna farkon jama'a da za su shiga aljanna ala surati al-qamari laylatal badr za su shiga aljanna ne kamar wata wajen haske zagar su cikin haske watan ma ranar da yake cikin haske sha uku sha hudu sha biyar haka zagar suna shiga aljanna sun mallazi na yalo na um ala ashaddi kaukabin dirri fi sama'i ida'atan sai kuma waɗanda za su biyo su jama'a ta farko first batch kenan su ne masu haske irin kamar wata ranar hasken shi sai kuma na biyun su wanda za su biyo musu baya kamar yadda kaga tauraro mai haske a sama za ga wani tauraro kamar wuta ce aka sanya mai haske والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء زمرة تبيو دين جماعة تبيو ذات زمن تو كمان واتو لون تورارو ني وندي فكو ني حسكي لكيو أسما لكل رجل منه لكل رجل منهم زوجتان kowane ɗaya daga cikinsu za ka gan shi yana tattare da mata guda biyu ala kulli zaujatin sab'una hulla kowace mace saboda kwalliyar da aka yi musu tana da kayan ado da sutura da za ta sanya guda saba'in yura muku suqihinna duna luhumihinna manzo Allah ya ce ana hango bargon da ke gudana a cikin kashinsu da jikinsu ta cikin namansu za ka hango bargon wa dima'iha wa hulaliha za ka ga jinin kuma yana gudana sannan kuma za ga kayan kwalliyan saboda kyau da Allah madaukin sarki ya yi wa waɗannan mata idan mun lura da wannan aya din ta fara da wa bashiri kaga ai bishara ce ko kayi bishara ka ba su labari ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su mu'minai dangane da abin da za su je su tarar da shi a gidan aljanna da ƙarshe dai abin da aka faɗa shine ɗaya daga cikin abin da za a samu a gidan aljanna akwai mata lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku wa hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu yamalun ka annahunna al-yaqutu wal marjan fihinna kasiratu at-tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan sannan kuma wa indahum kasiratu at-tarfi atraf buduri masu masu wato kananan shekaru kuma girman su kusan daya kansu daya wanda Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin gidan aljanna Allah ya ba mu kuma ya sanya mu cikin masu shiga wannan gidan aljanna ne to anan gurin idan kun lura da wannan aya Allah ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko suna da aljanna koramai na gudana a cikin wannan aljanna din to amma da aka ce koramai ba a faɗi koraman me ba kar kai tsammanin aljanna korama guda ɗaya ce korama kogi kwai mai gudana ba guda ɗaya bane koramai ne masu yawa kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya fiha أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات kaga anan gurin Allah madaukin sarki ya faɗi nau'in koraman amma anan bakara sai Allah ya bar abun a dunkule a surar cikin ahqaf kenan ko ayar ahqaf sai Allah ya fassara fiha a cikin aljanna akwai anharun mimma na ruwa korama na ruwa sannan kuma akwai korama ta nono min labanin lam ya tagayyar fa'amuhu korama ta nono wanda ɗanɗanon nonon bai canja ba fa ka san saboda nonon mu na duniya yanzu in ka saye shi wataƙila in ya kwana gobe idan ka zo zaka shace ya tsani ya tayar maka da tsohuwar ƙwansarka to na gidan aljanna korama ce iya ganin ka babu tsami ba wani ka sha nonon a zo a ji maiko maiko a bakinka ko a ji karni karnin nono a'a lam ya tagayyar fa'amuhu wa anharun min asalin musaffa da kuma korama a min khamrin lazzati lisharibin jazakallahu khair wa anharun akwai kuma korama min khamr na giya lazzatin lisharibin wanda idan mutanen da suka sha ta suka sha za ta kara musu jin daɗi da karsashi ba wanda za ta sa mutum ya ta tsalle ba a duniya ya zo zai ƙetare kwata sai ga ya tsalle wata ce ba iyakacin da duka duka bai wuce ta ɗaya ba amma saboda ya sha giya bai da hankali sai ga ya ɗaga kafa sai ya miƙe ba wanda za sa kana faɗi ba a'a giya sosai lafiyayyar giya ga wanda yake so yake sha'awa abin mamaki mumini da imani irin nasa saboda qur'ani ya kazantar masa da giya a duniya hadisan manzon Allah sun kazantar masa da giya a duniya idan an bacci labarin giya a gidan aljanna sai ka ji kamar kai ko sai ka ji zuciyar kamar ba ta so sunan ne yayi iri ɗaya amma giyar gidan aljanna fa ba giya ce mai bugarwa mai ɗimarwa ba giya ce wanda zaka sha ta ka ji daɗi kamar yadda zaka sha asir ko wani abu na ɗanɗano to sai Allah ce mai kuma إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نعم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
dalilin saukan wannan aya ta inna Allah la yastahi shine Allah madaukin sarki ya buga misalai a cikin alkur'ani da abubuwa da dama Allah yana da dama ya buga misali da babban abu yana da dama ya buga misali da karamin abu Allah yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ishtama'u la wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqiduhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره kaga anan gurin Allah ya buga misali da mi kuda ya buga misali da kuda a wata ayar kuma Allah madaukin sarki yake cewa masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut kaga anan gurin Allah ya buga misali da me da al ankabut a wata ayar Allah yake cewa alam tara kaifa daraba Allahu masalan كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويتفكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ويتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أجا نقول الله بقى مثالي دمي بشيا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة خبيثة كو ممونا كلمة كو كيكاوان كلمة أجا بقى مثالي دمي دبشيا wata ayar kuma wa daraba Allah masalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maula aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl kaga anan gurin Allah ya buga misali da me da mutane ko ba ka bane wa daraba Allah masalan rajulain da mutane guda biyu ya buga misali da itace ya buga misali da kuda ya buga misali da ankabuti gizo-gizo sannan kuma ya buga misali da mutane a wata ayar Allah ce daraba lakum masalan min anfusikum ya buga muku misali da kan kanku ku mutane hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa anan gurin Allah ya buga muku misali da kan kanku sai Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma yaqiluha illa al alimun yahudawa da manzo Allah ya karantar da al'umma wannan ayoyi da Allah ya buga misali sai suka ce inna la na'budu ilahan yazkuru misla hadhihi al-ashya al-khasisa mu ba za mu bautawa Allah da wai yana buga misali kaga yau ya buga misali da kuda yau ya buga misali da da da gizo gizo yau ya buga misali da mutum daya yau ya buga misali da mutum biyu yau ya buga misali da ruwa yau suka ce mu ba za mu bauta ubangiji da yake irin wannan ba to Allah malan ka ji wata magana ita ce kawai hujjar ba za mu bauta Allah mai wannan ba kawai da zai buga misali da wani abu sai a buga misali da an kabuti ko a buga misali da kuda ba za mu bauta wa ubangijinka da yake wannan ba manzo Allah sai ya ji ba damuwa ya ji damuwa sai Allah ya saukar da inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udha ka gaya musu ya manzo Allah Allah bai jin nauyi ko bai jin kunyar ya buga misali masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha yakan iya buga misali tabaraka wata'ala da sauro daidai da sauro fama fauka kana da fassara guda biyu ko ka ce fama dunaha da abinda ma bai kai sauro ba Allah ya iya buga misali da wani abin da bai kai sauro ba menene abin da bai kai sauro ba kiyashi bai kai sauro ba a ku duba dai abin da bai kai sauro ba a ban ji ba kuma to ni ban ma san kuma din ba to fa ma fauka ha kenan wasu suka ce ai fa ma dunaha abin da bai kai wannan ba wajen a- a- a- a- karanta wasu kuma suka ce بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da sake gamuwa a wannan yammaci mai albarka na 27 ga watan zulqa'da shekara ta 1429 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2008 a lissafin yan albashi za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ba haka ba ne? sana kuna dariya to a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tattauna ne akan abin da suratul baqara ta tattauna na sifofin munafikai Allah karba mu da munafurci aya ta karshe da muka tsaya aya ta 20 daidai wanda yau za mu tashi aya ta 21 fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhan nasu abudu rabbakum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عبد الله idan Abbas yake cewa in ka ji an ce ya ayyuhan nasu galiban a cikin alkur'ani khitabun ne li ahli makka ana kira ne da magana ga mutanen makka galiban idan kuma aka ce ya ayyuhan ladina amanu to wannan khitabun ne li ahli almadina ga mutanen madina kamar yadda abdullahi dan abbas a yake faɗa Allah masa rahma ya ku waɗanda ya ku mutane ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku kalmar ibada ta ne a at-tauhid ku kadaita ubangijinku da bauta wannan da khalaqakum shine ya halicce ku ba ku kadai ba wallazina min qablikum har ma da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun yin haka shine zai sa ku samu takawa da tsoron Allah Allah ya yi kira ga mutane gabaki daya bai ce waɗanda suka yi imani ba saboda matsala ce ta tauhidi ya ku mutane ya ku al'umma ya ku waɗanda kuke almukallafuna an ɗora muku nauyin shari'a a kafaɗinku ku bauta wa Allah shi shi kaɗai abinda ake da bukata shine kaɗai ta Allah da bauta idan za a kira a kira shi sai shi kadai in za a nemi taimako a nemi taimakonsa shi shi kadai idan za a nemi agaji da tanyo a nemi agaji da tanyo daga gare shi shi shi kadai Allah ya fi karfin ya nemi taimakon wani dan adam ko aljan ko wata halitta wajen biyan bukatan bayinsa abun mamaki dan adam yana da buƙatar taimako a taimaka masa yayin da yake da buƙata ta sa ya kamata a ce wanda yake bashi taimakon kuma shi ma sai ya zo ya nemi taimakon wani Allah baya buƙatar taimakon wani shi sa gabaki ɗaya dukkan bayi aka wajabta musu su bauta wa Allah shi shi kaɗai wanda baya neman agajin wani wannan aya din tana tabbatar mana da rububiyar ubangiji da kuma uluhiyarsa rububiyya ta sa ta hanyar shine ya halitta huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shine ya halicce ku daga rai guda ɗaya wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya halicce ku daga rai ɗaya Adam ya bashi matarsa ta hanyar gangan jikinsa shi aka ɓamɓari wani abu a jikinsa aka halitta masa matarsa don a nuna ma galiban matar mutum tana tattare ne da shi don a nuna maka cewa ashe namiji wajibi ne gare shi ya tausaya wa matarsa saboda matarsa kamar daga gare shi take saboda idan ka duba asalin halittar Allah shine ya halicci sammai ya halicci kassai ya halicci duk wani abin da ke motsi a bayan ƙasa da ma wanda baya motsi rayayye da abin da ke jamidi sandararren abu idan kun zo bauta ku bauta wa wannan ubangijin shi shi kadai wanda yake halitta kar ku bauta wa wanda baya halitta afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu daidai ne da wanda yake halitta da wanda baya halitta kwa iya hada su ai ko a nan rayuwar duniya wanne ma karkan yi da'a sosai ga wanda yake taimaka ma amma kakan iya yin karan tsaye ga wanda baya taimaka ma to Allah nan da ya halicce ka ya baka ruwa ka sha ya baka lafiya ya baka motsi ya baka tunani ya baka hankali ya kamata ka bauta wa wani ba shi ba bai kamata ka bauta wa wani ba shi ba da yace allazi khalaqakum u'budu rabbakum allazi khalaqakum wannan rububiyya ce dan dama a tauhidin rububiyya shine ifradullahi tabaraka wa ta'ala bil khalqi kada ta Allah da wajen da halitta duk abin da ka gani a duniya rububiyya shine ka yadda Allah ne halitta uluhiyya fa tunda wannan shi shi kadai ya halicci wannan abin to kada ka bauta wa wani kuma sai shi tunda ka kada tashi da halitta ko ba shi kadai ya halitta maka ba ka yadda da wannan to ya kamata in ka zo bauta kuma ka ɗauko wani wanda baya halitta ka haɗa su kai musu bauta tare tilka idan kismatun biza wannan rabo ne na zalunci fahimtum tayyib walladina min qablikum ba ku ku kadai ba Allah shi halicci halittun da suka gabace kuma gabaki daya duka babu wani wanda yake baya karkashin lemar halittan Allah yin haka shine zai sa ku samu takawa ga ainihin wato ubangijin ku kalmar ubudu tana nufin wahidu kamar ka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ay ya ayyuhan nasu wahidu rabbakum al'ibada bi ma'ana at-tauhid ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi da Abbas yake cewa kullu ma warada fil Qur'an al-Karim min al-ibada fa ma'anaha at-tauhid duk abin da yazo a cikin al-Qur'ani in dai da lafazin al-ibadatu ne to abin da ake nufi tauhidi kawai idan ka zo kar ma kai wata wata duk inda kalmar ibada a cikin al-Qur'ani to ana nufin tauhidi ne sai ka fassara ibada bi ma'ana at-tauhid kalmar alkhalku tana nufin al-ikhtira'u alkhalku bi ma'ana al-ikhtira' menene al-ikhtira' kirkiran halittan wani abu wanda da babu shi misali da babu sama Allah ya kirkiri halittan sama da babu ƙasa Allah ya kirkiri halittan ƙasa da babu mutum Allah ya kirkiri halittan dan adam ina fata ana fahimta idan an ce alkhalku ana nufin al-ikhtira' anan shine wanda ya kirkiri halittan sama min ghairi misalin sabiq ya kirkiri halittan sama ya kirkiri halittan ƙasa ya kirkiri halittan duk abin da aka halitta ba tare da wani misali da ya kwafa ba kafinta zai iya zuwa ya wannan mumbarin idan ya zo ya taba ganin shi watakila ko ba ka bane sai a bashi hoto a ce gashi nan yayi irinsa da mutum ya zo zai yi a a a a a shimfiɗa watakila ya taba ganin irin shimfiɗar da yake so yayi din sajjada ce tabarma ce sai ya kwafi irinta sai a bashi style sai je irin wannan tela da zai yi riga ya taba ganin ta wataƙila a gurin wani sannan sai ya yi ta da a ce ya zo ya yi rigan ba tare da ya gano ta a wani guri ba sai a ce ya yi al-ikhtira'u ya kirkiri abu ba tare da wato ya kwafa a wani wuri ba a wani wuri ba duk wata halitta da ka gani Allah ya yi to ba wai kwafa waye a wani wuri ba ballantana a ce akwai wani nau'i na rauni ko wani abu makamancin wannan wannan shine wanda ya halicce ku ku ku kadai a wanda ya halicce ku ba ku ku kadai ba da ku da sauran halittu gabaki dai waɗanda suka gabace ku ku bauta masa la'allakum tattaquna ay likai tanju min al'azab dan ku kubuta daga azabarsa wasu suka ce ai ma'anar ayar ma'anahu la'allakum tattaqun kunu ala raja'i taqwa bi an tasiru fi sitrin wa wiqayatin min azabillah ku kasance akan tsammani na wato taqwa ta yanda za ku tafi cikin suturar ubangiji ku tafi cikin kariyar ubangiji daga azabarsa da hukuncin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya hukunta muku na azaba in kun kasance kuna masu jin tsoronsa to Allah zai ba ku tsaro har yanzu bai gama bayani akan rububiyya din ubangiji ba yace Allah zai ja'ala lakumul arda firasha Allah shine ya sanya muku ko ya halitta muku kasa ta zamanto bisata firasha bi ma'ana bisata alfirashu albisatu albisatu shimfida alfirashu shimfida ina fata ana fahimta yawwa Allah shine ya sanya muku kasa ta zamanto kamar shimfida ne wanda za ku rinka tafiya a akanta ku hau ku je dukkan inda za ku je ba tare da kuna jin tsoron tsage wata ko wani abu makamancin wannan ba wasu kuma suka ce allazi ja'ala lakumul arda firasha ay allazi ja'ala lakumul arda manama Allah shine ya sanya muku kasa gurin bacci duk abin da dan adam yayi sai zai nemi gurin da zai kwanta kuma ku bauta wa ubangiji mai wannan wasu kuma suka ce firashan ai bi ma'ana wuta Allah shine ya sanya muku kasa gurin takawa wasama'a bina'a ya sanya sama ta zamanto wato kamar ginanniya aka gina sama akan ku aka yi muku kariya aka yi muku rumfa da ita wannan sama wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga gajimare as-sama'u huna bi ma'ana as-sahab ai wa anzala minas sahabi ma'a ya saukar da ruwa daga gajimare fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar muku ta dalilin wannan ruwa ɗin a samarat ‘ya'yan itatuwa jam'i ne na samara in an ce samara kamar ka ce ɗan mangwaro ko ka ce ɗan gwaiba ko ka ce ɗan gwanda ko ka ce ɗan kaza ɗan kaza a samarat ana nufin ‘ya'yan itatuwa ‘ya'yan ciye-ciye Allah shine ya fitar muku ta dalilin wannan ruwa da ya saukar ma ƙasa ta sha ta kumbura sai ta fitar da tsirrai suka fito suka yaɗu suka yi kore su ma suka fitar da ‘ya'ya ka gani kai sha'awa ka ɗauka ka sha ka ci gangan jikinka ya gino Allah shine ya maka wannan ka bauta masa shi kadai fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya wa Allah kishiyoyi al andadu jami'i ne na anniddu anniddu ana nufin wato kishiya kada ka yi wa Allah kishiya wajen bauta kana roƙon Allah kana roƙon shehi kana roƙon Allah kana roƙon wali kana roƙon Allah kana roƙon wani akar makallahunka kana neman arziki a gurin Allah kuma kana neman arziki a gurin kabari kana neman Allah ya tsare ka daga fitinar duniya kana kuma zuwa gindin kabari da carbi mai guda dubu kana cewa kuna neman tsari daga waliyan Allah su tsare ku su ba ku kariya dan da ba dan su ba da Allah bai saukar da ruwan sama ba fara ta da alulillahi andada Allah shi shi kada ake neman taimakon shi dan adam wallahi ba abin da ya tsaye ma idan yana iya yin ma wani abu da ya hana kansa mutuwa inda yana iya yi wani kan wani wani abu to da ya hana mala'ika mutuwa ya dauke shi da ya hana mala'ika mai tambaya a kabari ya tambaye shi amma wanda bai isa hana kansa mutuwa ba bai isa hana mala'ika ya tambaye shi ba bai isa hana Allah ya masa azaba ba wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba su iya amfanar wa kansu ba su mallaki komai wa kansu abin cuta ba za su iya kare kansu daga cuta ba sannan kuma ba za su iya jawo amfani wa kansu ba kana ganin mota tana tafiya kana sha'awar da kana so baka isa ka ɗauko ta ka kawo wa kanka ba saboda kana da za'af kana da rauni kana ganin ciwo zai zo same ka ciwon kai ne zazzabi rashin lafiya baka da ƙarfin da zaka hana zazzabin nan ya zo hana ka in Allah ya kaddara maka wala yamlikuna mautan kana ganin mutuwa za ta zo maka ta ɗauke ka ta tafi da kai wala hayatan kana ganin zaka mutu baka isa ka kawo kanka rayuwa ba wala nushura kana gani Allah zai tashe ka baka isa ka ce kai ba za ka tashi ba yanzu wanda ya kamata ka bauta masa bai kamata ka bauta wanda bai da wannan ba wanda yake da rauni yake da za'af irin wannan to shine fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani cewa wato babu wani wanda ya isa ya bau wato a bauta masa kuma ba wanda ya isa ya ba da taimako in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala su kansu masu bautar gumakan sun sani cewa gunki baya ciyarwa baya shayarwa tsaba shirka ce kawai yayin da suka shiga halin kakanika ba sa kiran gunkin fa idza rakibu fil fulk دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يا إن سكهو كل كل jirgin ruwa suna tafiya suna tafiya suka tabbatar gunki bai isa hana su nutsewa ba iska da igiyar ruwa ta zo ta fara murda wannan kwale-kwale da'awun Allah mukhlisin lahu din sai su fara kiran Allah suna masu ikhlasi wajen kiran Allah din a lokacin suke cewa Allah tsare mu Allah kubutar da mu Allah tsare mu Allah kubutar da mu amma falamma najjahum ila albarri yayin da Allah ya kubutar da su suka zo fili fai kan ƙasa idahum yushrikun sai su dawo su kama shirka suna bautar lata da uzza da manata ashe sun san cewa akwai lokacin da gunki baya amfani da haka ku bautawa Allah shi shi kadai kuma ku nemi taimakon Allah shi shi kadai kun ga nan Allah yana cewa ja'ala lakumul arda allazi ja'ala lakumul arda firashan ko wasama'a bina'an an yi magana akan ƙasa a matsayin shimfiɗa kuma aka yi magana akan sama a matsayin kamar rufi ne da aka wato rufe mana kalmar bina'an din nan ana nufin sakafa kamar yadda Allah ke faɗa a wata ya waja'alna sama'a sakafan mahfuba muka sanya sama ta zamanto rufi shine sakaf rufi wannan rufi da ke sama da mu shine ake ce da shi sakaf a larabci wa hum an ayati ha mu'ridun a wata ayar kuma Allah ke cewa Allahu alladhi جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين kaga anan sai yace Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara ja'ala lakumul arda qarara ai alladhi ja'ala lakumul arda firasha qarara firasha ina fata ana fahimta sannan kuma da yace was samaa binaa kaga bamu da matsala yayi daidai da waccan ayar da wannan was samaa binaa a can kuma waja'alna samaa saqafan mahfuza shine daidai da was samaa binaa ina fata ana fahimta li'anna alqur'ana kana ba'dahu yufassiru ba'da sashin sa shike fassara sashi to sai ce me kuma
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة na'am فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين na'am فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي na'am فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina anan gurin Allah ya fara kalubalantan kafirai da mushrikai idan har kun kasance kuna cikin shakka dangane da abin da muka saukar gaba wa mu shine Muhammad dan Abdullah fatu bi suratin min mislihi to ku zo mana da wata sura irin surar da take cikin alqur'ani din kalmar min mislihi malaman tafsiri suka yi sabani wasu suka ce zamirin min mislihi ai fatu bi suratin min mislihi ai tana komawa ne kan annabi ina fata ana fahimta ku zo da wani mana irin annabi ko kuma ku zo da wani mana zai zo muku da irin abin da annabi ya zo muku da shi wasu kuma suka ce fatu bi suratin min mislihi ai ku zo mana da wata sura kwaya ɗaya kacal rat tilo irin ta alqur'ani sura ɗaya kawai muke so ku kawo wa du'u shuhada'akum min dunillah sannan kuma ku je ku kira wato masu muku shaida masu taimaka muku wasta'inu bi alihatikum allati ta'budunaha ku nemi taimako da allolinku da kuke bauta musu ba Allah ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi akan kafircin ku fa in lam taf'alu idan ba ku yi ba a da can na iyayenku da kakannu kun kasa bugawa tsakaninku da sauran annabawa walan taf'alu a yanzu tare da Muhammadu ba za ku iya ba fattaqun nar ku ji tsoron wuta waquduha annas wal hijara allati waquduha wadda mako makamashinta shine alwaqud makamashinta shine annasu mutane wal hijara da duwatsu wannan wuta da Allah ya tanade ta abin da yake hura ta alwaqud shine ma ma ma udrima bihi nar abinda ake hura wuta da shi wato a wato kamar ka ce a tsatsafi ko itatuwa da ake amfani da su wajen a haɓakar da wuta ta tashi wutar Allah makamashinta shine da mutane da duwar wasu uiddat an tanade ta tuntuni shine uiddat dan fi'ili ne madi an gane ko uiddat an tanade ta ita wutar lil kafirin ga waɗanda suke kafirai ne masu ƙetare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala a nan gurin da yake wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi sura abinda nake so ku fahimta shine tahaddi ne Allah yake kalubalanta ne dan alqur'ani ya zo da uslubin tahaddi da dama kamar yadda zamu zo mu faɗa nan gaba da yake sura menene abin da ake nufi da sura in an ce a sura ana nufin wato qit'atun min alqur'an wani bangare wani yanki na alkur'ani mai girma shine as-sura wanda suka ce ma'lumatul awwal wal akhir wanda an san farkon abin kuma an san karshen sa yanzu misalin inna anzalnahu kaga an san farkon ta an san kuma karshen ta misalin suratu ali imran an san farkon ta an san karshen ta ma'ana wata kifa'a wani bangare wani yanki na alkur'ani da an san farkon shi an san karshen sa shine ake nufi da wato sura ina fata ana fahimta to wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi da wato sura shine dukkan abinda yake da wani matsayi maɗaukaki shine as-sura shi yasa ake cewa suratul bina laraba sukan ce da wannan suratul bina me yasa aka ce da wannan ginin suratul bina li'annahu makanun murtafi'un saboda gini ne da aka daga shi ya dagu ana hango shi dan gini idan bai dagu ya kai sama ba ba a cewa da shi suratul bina ina fata ana fahimta to kamar an ce da surar alkur'ani sura ne saboda shi mai karanta sura ta alkur'ani zai rinka karanta ta yana samun ɗaukaka a gurin Allah yana samun ɗaukaka a gurin mutane shi sa aka ambaci sura sura ɗin ma'ana mai karanta ta zai samu ɗaukaka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma zai samu ɗaukaka a gurin mutane shi yasa aka ambaci sura da bi ma'ana as-sura wannan wata fa'ida ce lugawiyya wanda malaman luga suke faɗa me ma'anar sura din kalmar min mislihi kuma mun faɗa wasu kace raji'atun ila muhammad wasu kuma suka ce raji'atun ila alquran imam ibn kasir yake cewa zance mafi inganci shine wannan yana komawa ne kan alqur'ani din ku zo da wata sura an gane ko yawa ku zo da wata sura da take cikin irin surar da take cikin alkur'ani mai girma da Allah ya Allah ya saukar in da ba ku yi ba tunda daman su kafirai sun sha dauki ba daɗi tsakanin su da sauran annabawa kuma sauran annabawa sun musu ta'addi sun musu kalubale sun kuma kasa shine Allah ce to tunda ba ku iya ba da can kakannin kakannin ku da can ba su iya da mu ba yanzu ko basu isa su iya da annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai kawo ta da wallan taf'alu idan muka ɗauki fassarar lan azzamakshariya lan ce litta'abid wa in kana akwai sabanin malamai lan tana zuwa har abada ne kamar misalin wani yazo ya ce walan tadkhula baiti ba za ka taba shiga gida na ba ana nufin lan nan har abada ne ko kuma dai wani lokaci ne mu'akkatan to a nan gurin lanɗin nan lita abidi ce ba za ku taɓa iyawa ba walan taf'alu ilal abad har abada ba za ku iya ba amma in za ku iya ku nemo taimako daga shaidunku malamanku shugabanninku da allolin da kuke bauta musu ba Allah ba su taimaka muku ku yi wannan in kun isa a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa kullu in istama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran kaga wannan shine ke nuna maka tafsirin min mislihi ana nufin min misli alquran ne saboda ai kaga ya fasara yace bi misli hadha alquran qul la in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira walau kana ba'dhum li ba'din zahira shine wad'u shuhada'akum min dunillah ma'ana ko da sashin ku yana taimakawa sashi wannan shuhada din ai sune waɗanda za su taimaka musu a wata har Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya qulu naftara qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin kuna cewa annabi ƙarya yake yi cewa suke manzan Allah ƙarya yake yi kuna ganin manzan Allah ƙarya ya zo muku da shi to shikenan ku zo mana bi ashri suwarin mislihi ku zo da surori guda goma kaga a can aka ce sura ɗaya nan kuma aka ce guda goma sun kasa yin goma ne sai aka ce su kawo ƙwaya ɗaya ko da ma irin inna atsaina kalkausar ne gajeriyar sura an gane ko to ku zo mana fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin ku kirkiro surorin ku na ƙarya ku kawo su irin alqur'ani din mai girma idan za ku yi wallahi ba za su iya yi ba Allah ya faɗa cikin suratul qasas kul fatu bi kitabin min indillah huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin kaga anan gumin- nan kuma sai aka ce su zo da alqur'anin gaba daya ban sani ba ko kuna fahimta ta a can da farko aka ce su kawo sura daya a nan gurin aka ce su kawo sura goma a nan gurin aka ce su kawo alqur'anin gaba daya to ka juyo da maganar kamar Allah ya fara ce da su su kawo alqur'ani ne idan kun kasance kuna gaskiya ne kuma abin da kuke da'awa na gaskiya ne to ku zo da irin wannan alqur'ani din fatu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'u wanda ya fi alqur'ani shari'a ni kuma zan bi shi in kuntum sadiqina in gaskiya ne suka kasa sai Allah ya ce su kawo aya goma sura goma suka dada kasawa kuma a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yazo cikin suratu Yunus yace wa ma kana hadha alquran أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتتف... ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يتي wannan alqur'ani wa ma kana hada alqur'an an yuftara min dunillah bai dace ga wannan alqur'ani din a kirkire shi ba fa alqur'ani izu 60 a ce wai kirkirar sa akai wai ƙarya ce bai kamata ba kuma ba haka bane ba sai dai shi alkur'ani nan da annabi yake karanta muku littafi ne da ya zo yake bayani dalla dalla kuma babu shakka babu kokonto a kansa cewa daga ubangiji yake am yaqulu naftara qul fatu bi suratin mislihi kaga anan ma sai ce in sun ce ƙarya ne to su zo da wata sura irin alkur'ani din wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku zo da wani wanda kuke da ikon ku kira shi wanda ba Allah ba zai taimaka muku in gaskiya ne haka Allah ya faɗa a cikin suratu Yunus to idan muka duba waɗannan ayoyi din Allah yana mayar da martani ne ga kafirai dangane da ta wato rena annabi da suka yi da kuma rena sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka yi kuma duka gabaki daya suka kasa shine Allah nan yace fa illam taf'alu wa lan taf'alu tunda da kun kasa ba za ku iya ba fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda Allah madaukin sarki wato ya tanade ta makamashinta mutane ne da wato a duwatsu malamai suka ce wannan dalili ne akan girman wuta din lalle wannan yana nuna cewa wuta tana da girma a ce duwatsun duniya da su ne za ta yi makamashi a ce mutane na duniya da su ne za ta yi makamashi wasu suka ce wannan alhijara din ana nufin wato al-asnam ne wa quduha nasu wal hijara makamashinta mutane ne da gumaka suka ce ah to menene hikimar a dauki duwatsu a zuba me duwatsu suka yi za a zuba su a cikin wuta da haka shi yasa suka ce al-hijara huna bi ma'ana al-asnam suka ce babu iskali me yasa saboda galibin gumakan da su kafirai suke yi wa bauta a wancan lokacin na duwatsu ne kun fahimci wannan ban sani ba almuhim da Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara ko makomashin makamashin wannan wuta mutane ne da aljanu mutane babu iskali wanda ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala a jefa shi a cikin wuta babu matsala to duwatsu fa da za a zo ai su ma halitta ne na Allah ko to menene hikimar a ɗauko duwatsu kuma a zuba su a wuta a kone su shi yasa suka ce anan ba ana nufin gama garin duwatsu ba ana nufin al-asnam ne duwatsun da aka faɗa anan ana nufin gumaka na duwatsu saboda Allah madaukin sarki ya kaddara a wancan lokacin idan za su yi wa gunkin su za su halicci gunkin su sai su halicci gukki na dutse gunki kala-kala ne akwai gumaka na duwatsu suna nan da yawa sai su je su samu katon dutse sai su sassaka shi a matsayin gunki sukan